الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا لهدي شاب يرجو جمال الآخرة jira 1447 da dace da bakwai ga watan 12 shekara ta 2025 miladiya shi gaba da karatu na mustalahul hadith a wannan littafi mai albarka mai suna misbahun rawi mai suna misbahun rawi wallafar babban malami a sheikhu abdullahi gwandu rahimahullah da wannan shine darasi na talatin mun kammala bayani akan al-mu'talaf wal-mukhtalaf za a tashi al-mutashabihu المتشابه الشيخ عبد الله ينتشوى بابني بشير وبشير مثلي مثلي kuma ai din nan babu ta ba masali ba masili ayyuba la musa ulayyun wa ali شريح مع شريح شريح مع سريج للنعمان شريح مع سريج للنعمان أزرهما شيخ البخاري الثاني وابن يزيد ثور الكلائي وابن يزيد ويزيد بقى. وابن يزيد ثور الكلاعي والديلي والديلي ثور بن زيد رائي سعد أبو عمرو هو الشيباني كابن مرار زرعة السيباني كابن مرار زرعة السيباني سيباني بالسيني المشبه المقلوب يزيد بن الأسود الخزائي كأسود ابن يزيد النخعي وكابن مسلم الوليد التابعي مع الدمشقي صاحب الأوزاعي ابن الوليد ابن ابن الوليد ابن رباه مسلم وقلبه لدى البخاري يعلم الشيخ عبد الله يتي المتشابه sai kuma ɓangaren da ake kira da almutashabihu shine inda aka samu sashen sunayen marwaita wato sunansu kamar ya zama ɗaya ko kuma nisbasu a lafazi da rubutu amma kuma zai saba wajen iyayensu ko aka san haka ba da iyayensu ko nisbasu ta zamo ɗaya amma sunansu ya bambanta ko na farkon ko wannan na biyun to duka ana kiransa da al-mutashabihu an samu rawi guda biyu sunansu ya zo ɗaya amma sunan iyayensu daban-daban ko kuma an samu rawi guda biyu sunan iyayensu ya zamo ɗaya amma su sunayen nasu sun bambanta to wannan shi ake kira da almutashabihu fi asma'ir rijali eh, duka dai ana bayani akan sunayen marwaita ba ana bayani ba ne akan alfazul hadis eh, lafuzan hadisi ba su ake magana ba to sai ce ya ba da misalai bibunai akwai ya'un eh, bibunai bashirin eh, shi zai sa baitin ya miƙe amma bibini bashirin baitin ba zai tashi ba musamman gashi can kuma an cire ai masili madadin masali sa'un ɗin an mata shadda kuma an mata kasara to masili shi za ka ɗauko ka buga misali da ayyuba shine maf'ulinsa mathili ayyuba a wannan babi na almutashabihu ka ba da misali bibunai tasniya ne da ‘ya'ya guda biyu na bashirin wa bushairin da kuma bushayu rawi ne guda biyu kowannensa sunansa ayyubu kowannensu sunansa ayyubu shi na farkon sunan mahaifinsa bashir kina ayyubu ibnu bashirin ashami shi kuma na biyun ayyubu ibnu bushairin al'adawi albasari e, shi akwai tasgiri ga sunan mahaifinsa na biyun kenan shi kuma na farkon ba tasgiri to kaga nan sun yi tarayya wajen cewa sunayensu sun zamo ɗaya kowannensu an kira shi da ayyubu kaga na an samu haɗuwa kenan amma wajen sunayen iyayensu kuma kaga an samu bambanci na farkon sunan mahaifinsa bashiru shi kuma na biyun sunan mahaifinsa bushairu e to wannan nau'in ana kiransa da almutashabihu a ilimin ilmin rijali la musa amma banda musa akwai wani rawi da ake kira musa sai dai musan kuma biyu ne akwai Musa Ulayyun, akwai kuma Musa Aliyun. Eh, kaga Musa Musa sun haɗu ko? Sai ittifaki wajen sunan. Eh, shi na farkon Ulayyun, shi kuma na biyun Aliyu. Tola, shi wannan bai cikin wannan babi. shi bai cikin almutashabihu dalili malamai suka ce ulayyu din daga ali ne aka yi tasgirinsa kuma an yi tasgirin ne saboda wulakantawa amma asali to shi ma aliyu din ne mana kowannensu kenan musa ibnu ali musa ibnu ali shi ma na biyun amma shi na farkon wasu sun masa tasgiri ne saboda ihtiƙari to shi yasa malamai suka ce ba zai shiga layin almutashabihu ba sai dai ya shiga layin babin da ya gabata wanne yawwa yawwa almuttafiq wal muftariq wanda ya gabata a baya ko wanda sunaye sun haɗu amma zatin kuma ya bambanta eh to shi wannan baya ciki da a ce shi ulayyu din haka aka saka ma shi wannan din sunan suna ne na yanka haka aka sa shi to kaga sai a sa shi wannan babi to amma wasu ne suka yi tasgirinsa saboda ihtiqari ba wai dan hakan ake kiransa da wannan sunan ba to kaga ba zai shiga ba kenan hmm? ba zai shiga a wannan layin ba to shi ne ce sai misali na biyu shuraihun haka muna da shuraihu shuraihu shuraihu ma'a suraijalin nu'umani shuraihu ɗin bilata nuina shuraihu ma'a suraijalin nu'umani a zuhuma to akwai rawi guda biyu ɗayan sunansa shuraihu da shinun sannan da dhamma shuraihu na biyun shi kuma suraiju shi kuma da sin ita ma da dhamma to amma kowannensa sunan mahaifinsa annu umanu shine azwuhuma su biyun duka ana jingina su lin nu'umani zuwa ga nu'umanu kenan na farkon shuraihu ibnun nu'umani na biyun shi ma suraiju ko shi ma ibnun nu'umani shuraihu suraiju to kaga iyayensu sun zama iri ɗaya amma su kuma sunayensu yami kaga ya bambanta e ya bambanta e to shi na farko an ce tabi'i ne shuraihu kenan e shi kuma na biyun to shi ne ya ce shaikhul bukhari asani na biyun shi kuma malamin al'imamul bukhari ne ba tabi'i ba ne kaga suna da bambanci kenan to sai misali na gaba wa bunu yazida ba yazidin an gane haka nan da ɗan yazidu waye shi saurun alku la'iyu ane masa nisba haka nan waddiyaliyu da wanda ake jingina shi kuma ne masa nisba da addiyalu shi kuma sunansa sauru ibnu zaidin addiyali su biyu ne e ɗayan sauru ibnu yazida nisbarsa alkula'iyu shi kuma ɗayan shi ma sauru ibnu zaidin nisbarsa addiyaliyu kenan ina suka haɗu ina suka rabu sun haɗu a sunayensu da sunayen iyayensu sun rabu a nisba tun da wancan nisbarsa alkula'iyu waddiyaliyu kaga ai akwai bambanci ai eh ba ba dai lami ba addiyaliyu eh ra'i to ka kiyaye wannan eh shi saura din maf'uli ne muqaddam fi'ilinsa shine ra'i fi'ilu amrin ai ra'i saura ibn zaidin ka kiyaye sauru ibn zaidin eh a a iyaye shi ma sun rabu a lafazi wancan sunan mahaifinsa ya zaidu wanga kuma sunan mahaifinsa zaidu kawai dai sun haɗu a suna kenan amma a sunan iyaye da sunan da nisba kaga duka an samu bambanci eh sun bambanta eh shi addiyali mahaifinsa zaidu alkula'iyu bidan milkafi shi kuma sunan mahaifinsa ya zaidu to sai sa'adun abu amrin akwai kuma sa'adu ko wani rawi da ake kira sa'adu ane masa kunya da abu amrin baban amru huwa shaibani ane masa nisba da ashaibani ashaibani a gari? sannan ban da shi akwai wani da ya tarayya da shi mai irin wannan sunan ta nisba ɗin eh wato shi kuma sunansa sa'adu ibnu iyas al-kufi tabi'i ne shi ma tabi'i ne shi a shaibani din na farko sannan wanda ya tarayya da shi shi kuma ishaku shi ne ce ibni a kabini mirarin ko mararin shi ne daidai mimin ɗin ko ka yi fataha ko ka yi kasara ba don ma ba kabini mirarin ko kabini mararin kamar shi ɗan miraru a shi ne ishaku ibnu mirarin allugawi alkufi e to kaga shi ma ne masa nisba da ashaibani kaga in ka hada da sa'adu sun zama su biyu kenan ko to sai na uku shine yace zur'ata ai ka zur'ata asaibani ko asaibani yi kamar zura a shi sunansa kenan shi ma tabi'i ne e, an ce ma ammi ne ga al'imamul auza'i to shi kuma nisibarsa asaibani bisin ba da shinun ba kinan kaga su uku ɗin nan a kamar shi sa'ad na farko kaga ya bambanta da na biyan tunda shi sunansa ishaku ibnu mirari din da aka ambata amma sun haɗu a nisba kowannensu a shaibani shi kuma zur'a wanda shi ne na uku shi kuma ya bambanta da su a suna ma da nisba tunda shi nisbarsa a saibani ba a shaibani ba bisini to wannan shi ake kira da almutashabihu to sai almushbihul maqalubu to sai shi dai wannan nau'in da aka gama bayani a kansa amma kuma aka samu daga cikin malamai wasu sun yi kalbinsa kila sun mai da sunan mahaifi sai ya dawo sunan ɗan sunan ɗan ya koma sunan mahaifi saboda wannan tashabuhin da ke tsakaninsu to an samu wasu malamai da suka fada cikin wannan wahamin to shi kuma shi ne za a yi bayani don koda ka, ka, buɗe littafi kaga an kawo shi da wannan siga to ka san kalbi aka yi amma ga abin da yake daidai to shi ne ya ce yazidu ibnul aswadil khuza'i akwai yazidu daga cikin marwaita ibnul aswadi wanda ɗa ne ga al'aswad sunan mahaifinsa al'aswadu ana jingina shi zuwa ga al-khuza'i nisibarsa kenan sannan ban da shi kuma a shi wannan da aka ambata don shi sahabi ne shi wannan na farkon yazidu ibn al-aswadi al-khuzai sahabi ne to akwai wani mai irin wannan suna shi kuma ko kuma da ya kama da shi shi kuma a ana kiransa da aswadu ibnu yazida annakha'i annakha'i kai ka taba jin annakha'i haba malam e to shine ka aswadin kamar aswadu ibnu yazida annakha'i wato dan yazidu ana ana jingina shi zuwa ga annakha'i ba muna da ma ibrahimun nakha'i ba da ai duniya subar ɗaya ce eh duniya subar ɗaya ce eh duka nisba ɗin ɗaya ce an gani to wannan shi ne to sai ce wa kabini muslimin muna da kuma ibnu muslim shine alwalidu tabi'i sunansa alwalidu mahaifin nasa shine muslim alwalidu ibnu muslimin kenan mala ce tabi'i ne sannan banda shi kuma muna da addimashki addimashki shi kuma nisbarsa kenan ana jingina shi wato ga, ga dimashka shi ne alwalidu shi ma ibnu muslim eh an ce sahibi ne ga al'auza'i sahibul auza'i ne shi na biyun nan eh alwalidu ibnu muslim sahibul auza'i to wannan shine daidai a sunayensu walidu ne ɗa sannan muslim ko to sai aka ga kuma daga cikin malamai kama al'imamul bukhari a littafinsa na tarihi sai kalbin wannan sunan madadin alwalidu ibn muslimin sai ya yi tarjamasa da muslim ibn walidi sai ya ɗauke ɗan ya mayar da shi uba uban kuma ya mayar da shi ɗa kaga wannan ana kiransa kalbi kamar yadda ake a makarantun boko ko ana ce ma abubakar usman kai ne abubakar ubanka usman wai sai a maishe ka usman abubakar eh to wannan a wurin malaman hadisi kuskure ne babba kuma ya zan kalbi kenan eh kenan yanzu kai ne abubakar ka tashi daga usman ka koma yawo to gagari babanka ya dawo usman to wannan ana kiransa kalbi to dai yahudanci ne wannan ba daidai ba ne kuskure ne yadda sunan mutu yake a kira shi haka in abubakar kake a kira ka abubakar babanka usman to a bar shi usman ɗinsa amma ka a yi ta ƙadimi da ta akhiri eh to kawai yahudanci ne ba tsarin addini ba ne suna ɓata mutane sunaye sai ka ga wasu sai abin ya zama ya bi su wasu suna mata kiransu da sunayen iyayensu eh to in zamanin ruwaya ne kaga ai da matsala eh don ana so a tantance shi wanne ne dan wanne ne uban don ta iya yiwuwa dan shine sika uban da ifi ne ta iya yiwuwa uban shine sika dan kuma shine da ifi zai iya yiwuwa to samuwar haka shi yasa wajibi ne kowane abar mai sunansa eh to sai shi al-imamul bukhari sai ya kawo ya kawo shi da ibnul walidi ibn rabahin kakansa kenan muslimu shi a haka ya kawo ma'ana muslim ibnul walidi ibn rabahin to sai malamai suka ce ba haka sunan yake ba yadda sunan yake alwalidu ibn muslimin ibn rabahin to shi yasa ya ce wayo ulamu ana sani kalbuhu cewa wannan suna an juye shi ladal bukhari a gun al'ibabul bukhari a littafinsa na tarihi ba littafinsa na sahihi ba kuma daga cikin waɗanda suka yi wannan tambihin akwai ibnu abi hatimin har ma a ciki ya kuskurantar da al'imamul bukhari har ya rubuta risala akan wannan fannin ya sa mata suna da raf'ul lirtiyabi fil maqalubi min al asma'i wal ansab shi a iya wannan fannin kawai yayi rubutu don tantance sunayen da aka yi kalbin su ko kuma wato nisba ga yadda ake faɗan nisba ɗin ko ga mai ita sai a juye ta a jingina ma wanda ba mai ita ba to littafi ne mai kyau yana da kyau a nemi risala ɗin za ta taimaka to sai alkuna wal asma'u almuttafiqatu sai bayani akan alkuna ba alkunna ba mimin din nan tafifinta ake alkuna shine daidai jam'u kunyatin shine duk sunan da aka fara shi da abun ko ummun a ce baban wani mahaifiyar wani ko wance da shi ake kira kunya a wurin larabawa yana da mahimmanci a wurinsu wal asma'u da kuma bayani akan sunaye almuttafiqatu waɗanda suka yi ittifaki ma'ana shi wannan babe zai nuna maka wato daga cikin marwaita waɗanda da sunansu da kuma kuniyarsu sun zamo iri ɗaya da kuma waɗanda kuma aka samu bambanci daga cikin marwaita akwai wanda yake da kuniya kuma kuniya ɗin ita ce sunansa eh an gane to shi ne ce wa ƙasamul kuna alal aksami thalasa asharata yalil asami man ismuhu kuniyatuhu abu bilal ibnu muhammadin abu bakarin yuqal aulam taƙif halismuhu kunyatuhu na hawa abi shaibata eh suhbatahu au laƙabun kunyatuhu na hawa abi turabini ali ibn abi talibi wa man ta'addadat kunahu ka abi khalida wal walidi lil fardi hubi متفق على اسمه والخلف في كنيته أسامة الحب الوفي وعكسه أبو هريرة وفي سفينة خلف بهذا نقط في وعكسه تسيمك أنا أنا تمالتي وقسموا معلمان حديثي سنرى ربا الكنا كنيه Allah ka sami kashi-kashi. Salasa asharata ba asharati ba, salasa asharata sun kasa su wajen sha uku. Yalil a sami duba da sunayen masu kunya ɗin. Eh. Manismuhu kashi na farko, akwai wanda sunansa kuniyatuhu ita ce kuniyarsa. Eh. kunyarsa ita ce sunansa babu wani bambanci ina misali shine abu bilalin abu bilalin al'ash'ari eh wanda ɗalibi ne ga shuraiku ko shariku to an ce sunansa abu bilalin kunyar sama abu bilalin eh shi ba sahabi ba ne an gane? to wannan kenan to wannan ana kiransa da manismu hukun ya tuhu shi yasa ba an ruwaito daga gare shi shi abu bilalin din yana cewa ismi wa kuniyati wahidun ni da sunana da kuniyata to duk ɗaya ne shine abu bilalin kenan ko? To akwai wanda kuma sunansa daban kunyarsa daban, sai ce Ibnu Muhammadin shi ne ɗan Muhammadu, waye shi Abubakarin, yuƙalu. To ana kiransa da Abubakarin, Abubakar ɗin shi ne sunansa, sunan mahaifinsa Muhammad. To an ce ane masa kunya da Abu Muhammadin, Abu Muhammadin. amma shi sunansa abubakar wanda kaga shi ma siga ce ta kuniya ɗin to haka kuniyarsa abu muhammadin to wannan da cikin nau'i na farko ne sai na biyu aulam taƙif ko kuma ko naƙif ko nunan ɗin duka zai iya ɗauka. Aulam taƙif ko kuma baka tsayu ba ta fuskar sani, garawi, alismu hukun ya tuhu, shin sunansa shine kunyarsa? Ma'ana ka yi ta bincike, ka yi ta bincike, sai ka samu wani rawi da suna da siga irin ta kunya. amma kuma baka gama tantancewa ba game da cewa shin kunya din ita ce sunansa ko ko kunyarsa daban yana da wani suna yana da wani suna to ana samun irin wannan wanda shi ba abin da aka samu sai kunya ko abin da ya zo da siga ta kunya banda shi ba a samu wani abu da ake jinginawa gare shi ba ina misali na hawa abi shaibata eh kamar abu shaiba baban shaiba alkhuduri sahabi ne eh shi wannan abu shaiba din sahabi ne to malamai sun ce a iya bincike ba a ga wani abu da ake jingina masa ba in ba wannan ba to shi yasa ba za mu iya gane ya tun da babu nassi daga gare shi shin abu shaiba ɗin shine sunansa kuma shine kunyarsa ko ko a'a yana da wani suna daban ko wata kunya daban wadda bata bayyana gare mu ba kaga saɓanin abu bilalin shi an samu nasi da gare shi ya ce ismi wa kunyati wahidun to amma shi abu shaiba ba a samu ba ba a samu ba eh suhubatahu ka kiyaye zamansa sahabi biha'is sakati ka kiyaye zamansa sahabi shi wannan abu shaiba din ma'ana sahabi ne sahabi ne sai nau'i na uku shi ne aulaƙabun kunyatuhu ko kuma wanda yake yana da wanda an kai masa laƙabi da kunya kuma yana da suna da wata kunya wadda ba waccan ta farko ba wato an yi amfani da lafazin laƙabi da siga ta kunya gare shi amma yana da sunansa na yanka kuma yana da kunyarsa ta daban an gane kene ta wannan kunya ta farko kawai laƙabi ne gare shi ina misali na hawa abi turabin kamar laƙabin abu turabin ai aliyin ina nufin na ali ibini abbi ɗalibi ɗan baban ɗalibu to abu turabin laƙabi ne gare shi ba kuniya ba manzon Allah sallallahu alaihi sallama shi masa wannan laƙabin ta rana da ya samu rashin jituwa tsakaninsa da matarsa fatima to shine sai ya tare masallaci annabi ya zo sai ke tambayar ta ina mai gidan ta ce ai yayi ƙaura ya tare masallaci sai annabi ya je ya same shi ya gan shi kwance ƙurata abin nan ɗinsa turɗata abin nan ɗinsa ga jiki to shine sai ya ce ya aba turabin e to daga nan sai wannan abin ya zamo laƙabi gare shi amma sunansa aliyu kunyarsa abul hasani e, ita ce kunyar sayyiduna ali abul hasani ba wai abu turamin din ba abu turamin din lakabi ne e, to kaga au laqabun kunyatuhu nahwa abi turabi ai ali yana bin abi talibi e, to akwai akwai wannan shi ma to sai nau'i na gaba nau'i na hudu shine mala ya ce wa man ta'addadat kunahu akwai wanda kuma kunyar tasa tana da yawa ba ɗaya ba ne yana da kunya kaza yana da kunya kaza yana da kunya kaza an gane ina misali kamar ibnu juraijin ibnu juraijin yana da kunya da yawa shi ne daga cikin kunyarsa ka abi khalidin ana masa kunya da abu khalidin walwalidi ana masa kunya da abu abulwalidi ana masa kunya da abulwalidi kaga abu khalidin da abulwalidi kaga kunya biyu kenan to su kunyoyin nan guda biyu hube an bayar da su lil fardi ga mutum ɗaya shine ibnu jurayjin din da aka ambata to akwai wannan shi ma akwai wannan shi ma shi yasa malamai suka ce ya halatta kamar yadda ya halatta sunan mutum ya haura ɗaya kamar misali kana da sunan da babanka ya saka maka to kana da samun wani suna kuma kai ka sa kanka ya zamo biyu kenan ana kiranka da wancan ana kiranka da wannan to haka ita ma kuniya din kana ya sa makanka kuniya ɗaya kana ya sa makanka biyu ko sama ga haka duk ya halatta haka shi ma laƙabi kana ya sa makanka laƙabi ɗaya ko biyu ko uku haka nisba kana iya jingina kanka zuwa ga abubuwa daban-daban in gane ko duba da yanayin wuraren da ka zauna ko sana'o'inka da sauransu eh duk zaka duk wannan ya halatta ba wai dole sai suna ya zama ɗaya ko kunya ko lakabi ba eh ya halatta a shar'ance da gashi na a magabata da yawa in kana karanta kutubu tarajum zaka yi ta gani cikin marwaita masu sunaye da yawa eh wani sunayensa sun kai biyu wani uku eh kuma kowanne ka kira yayi tunda ai ya halatta mutum ya sama kai ne suna ko ya halatta eh ba wai sai wanda babanka ya samu ka ba kana iya ƙari eh ba sai ka canza na mahaifin naka ba in dai ba yana da wata ma'ana mara kyau ba eh to in yana da ma'ana mara kyau wannan zaka iya canzawa an gane kamar an sama suna da harbu yaƙi to za ka iya canzawa sai kamar sai salmu ko salimu ko sulaimu wanda zai kishiyantakar ma'anar wancan ɗin kai sai ka canza kuma sharaɗin canza suna ya ba sai an yanka dabba ba shi yasa za a ga malaman fiƙo na cewa ai idan aka yi maka haihuwa ba ka da abin ka za ka sai dabba ka yanka sai ka samu ɗanka suna kawai shi kenan a wuce wurin dama ba dole ba ne eh a to kai dama mutane sun ka dame ka ke ba addini ba eh ai shi musulmi yana kallon shi abin da zai ya saba da addini ko bai saba ba eh ko za ka kalli mutane ne addini za ka kalla in dai auren Allah ba za a rubuta ka mai laifi ba to don mai magana ya yi magana wasu shi yasa hawan jini ke kama su saboda suna damuwa da abin da ake faɗa kansu wannan ai bata lokaci ne ai mai hankali ya wuce wurin ai kawai in kasa gaba to shi kenan duk abin da za a faɗa kowai waya karkai sai ka ka zauna lafiya tunda mutane ba za su daina magana a kanka ba in dai ka kai a yi magana kanka to ka damu wancan ya magana a kanka ranka ya ɓaci gobe ma wani zai yi jibi ma wani zai yi kai kullum kana cikin damuwa kenan dama yankan ai ba dole ba ne ba wajibi ba ne illa dai in kana da hali an so suna ce mai ƙarfi ka yi in ko ba ka da hali shi ke ba za a ce ai an bi ka ba shi ba sai a ba mutane hakuri sai ka saka mai suna shi kenan a wuce wurin to sai na gaba nau'i na na nawa kenan nau'i na biyar shine muttafaqun alasmihi akwai wanda aka yi ittifaki akan sunansa kowa ya tabbatar da cewa sunansa ɗin kaza wal khulfu fi kunyatihi amma aka samu saɓani a kunyarsa wasu sun ce kunyarsa kaza wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza an gani ina misali sai ce usama kamar shi usamatu alhibbu wanda yake masoyin annabi alwafi wanda yake kuma mai cika mai wafa'i eh an ce alwafiyu shine wanda yake da wafa'i ana in kan masa alkhairi to yakan saka maka eh to shi ba yi saɓani ba akan sunansa an gane dukkanin malamai sun tabbatar da cewa usama ibn zaidin shine sunansa sahabi ne kuma daga cikin sahabban manzon Allah amma kunyar sanan ne aka yi saɓani wasu ce abu muhammadin wasu ce abu abdullahi wasu ce abu kharijata a gazantuka uku kenan wa aksuhu akwai kuma saɓanin shi saɓanin shi shi ne wani muttafaqun ala kunyatihi wa mukhtalafun fismihi kamar abu hurairatin abu huraira kunya ce tashi kuma yin ittifaki a ce akan cewa kunyarsa ce amma sunansa an ce akwai ƙauli kusan wajen magana talatin daga malamai shi abu huraira wasu ce sunansa kaza wasu ce kaza wasu ce kaza har zantuka talatin amma wanda ya fi shuhura shine abdurrahman ibn sakharin shi malamai suka fi rinjayarwa hakanan safi natin ko wafi safi natin aganin shi ma safina shine nau'i na bakwai wanda shi kuma duk ya saba ma biyun nan shi mukhtalafun fismihi wa kunyatihi shi da sunan da kunya duka ba a tantance ba e shi ne safina shi da ya ce hulfun saɓani ukutufi an bibiye shi bi hazaini da biyan duka kuniyarsa da sunan nasa e safina shi ne wannan maula rasulillah e bararren bawan ma'aiki sallallahu alaihi sallam to sunansa don shi safina ɗin ba wai wasu ce ba sunansa ba ne lakabi ne wasu suka ce sunansa umairu wasu suka ce sunansa salihu wasu suka ce sunansa mihiranu shi ma dai an samu zantuka wajen ashirin da biyu kusan ibn hajar in ka samu littafin al'isaba duk za ka ga ya tattauna irin wa'annan babuka ne buniyarsa kuma wasu suka ce abu abdurrahman wasu suka ce abul bukhtari shi ba kaga ba babu abin nan amma dai ya yi shuhura da safina amma hakikanin sunansa ko umairu ko salihu ko mihran da sauran zantuka ne da malamai ke kawowa sai mu kwana a nan sai mu tashi wa aksuhu a immatul mazahibi inda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله